بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه a yau za mu darasi ne insha Allah a cikin waɗannan littattafai kamar yadda muka tsara yau za mu karatu a cikin maqasidu shari'a da kuma usulul fiqh to wannan in kun tuna a darasin da muka yi a baya a cikin shi wannan lissafi na madkhalun ila maqasidu shari'a na Dr. Ahmad Ar-Risauni wanda ya fara mana magana kamar shimfiɗa ko gabatarwa za mu tashi a inda yake cewa alif wato batu akan makasid shari'a da ya ce zai kasa su zuwa gaba-gaba na farko zai fara magana akan makasidul khitab makasidul khitab a takaice shine wato ma'anar magana idan shari'a ta faɗi magana umarni ya zo a cikin ƙur'ani ko sunna menene mukallafi zai fahimta daga umarnin wani saƙo zai fahimta kamar yadda aka ce ku tsaye da sallah to menene abinda asalin ma'anar wannan magana take nufi wannan shi suke ce ma maqasidul khitab al khitab din shine nass to meye ma'anarsa malin ya ci gaba da cewa wa qad yu'abbaru anha taba'an lisiyaq bi maqsudin nass aw maqsudil aya aw maqsudil hadith wani lokaci gwargwadon inda wannan kalma ta zo ko wannan ta'abiri ya zo akan faɗi wannan magana ta fuskar cewa maƙasudin nas mai kuwa a ce maƙasudin kiɓab wani lokaci sai a ce maƙasudin nas wani lokaci a ce maƙasudul aya wani lokaci a ce maƙasudul hadith duka dai abu ɗaya ke nufi wato abinda nassin ke nufi da saƙon da yake isarwa ويستعمل هذا الاصطلاح خاصة عندما يتوارد على النص الشرعي معنى يعني galibi an fi amfani da wannan istilahi a lokacin da ya zama lafazin wato maganar ta shari'a ayar ko hadithin tana iya ɗaukar ma'ana guda biyu a haduhuma ghairu maqsudin ɗaya daga cikin ma'anonin ba ita ce abin nufi ba wal akharu huwa al maqsud dayan ita ce abin nufi wa kad yakunu al ma'na al awwal al zahir huwa huwa al mutabadir ila al fahm tayi kuma ya zama akwai ma'ana ta farko wanda da zaran an ji ayar ko hadisin abinda za a fara tunani kenan sai ya zama kuma walakin bi mazidin min at ta'ammuli wat tadabburi amma idan aka tsaya aka natsu aka yi nazari aka bibiyi ma'anar magana wa bil ihtikami ila al qara'in al tafsiriyya da kuma mai da al'amari ko neman taimako daga wasu abubuwa da suke kewaye da wannan nassin wanda za su taimaka wajen fahimtar sa al musa'ida wanda za su taimaka idan aka amfani da waɗannan natsuwa da bin diddiki da neman asbabun nuzuli da neman ma'anar kalmomin a larabci yaya ne isti'malin su bibiyan tarihin al'adun da larabawa suke yi ko musulmai suka samu kansu a cikin wata ƙadiyya wadda ta haifar da saukar wannan ayar ko faɗan wannan hadifin sai ya taimaka sai a gane ma'anar wadda ke saurin ɗarsasuwa a zuciyarka nan ba ita bace ya tabayyana annal linnas maqsudan huwa ghairu ma yatabadaru ila dhihni min zahir al-ifaz sai zama a lokacin sai ya bayyana gare ka cewa lafazin wannan aya ko hadisi wannan ibara tana da wata ma'ana wadda kuma ma'anar ba ita ce wadda za ta bujuro maka farkon al'amari ba fa yuqalu hina idan to a lokacin sai a ce al maqsudu kaza ayan nan tana nufin kaza ne aw maqsudun nasi kaza wa bina'an ala zalik ala hadha al taqsid lil khitab al shar'i to a gini karkashin wannan yatahaddadu al hukmu al maqsud minhu da haka za a gane asalin hukuncin da Allah yake nufi da wannan aya wa tatajalla majalatuhu at-tatbiqiyya anan ne kuma inda za a yi aiki da nassin sai ya bayyana wa mutane domin sai an yi fahimta sannan za a kai ga bayani akan ya za a aikata shi kama yusaidu zalika ala talam musu da illa allati buniya alaiha kama wanda kuma zai taimaka a iya lalubo illa dalili da yasa aka yanke wannan hukuncin me yasa aka yanke hukuncin wani hikimatul lati yarmi ilaiha da kuma hikimar da ke cikin wannan hukuncin in kun tana ya faɗa mana a baya cewa dukkanin hukunce hukuncen shari'a suna da wasu hikimomi sawa'un an san su ko ba a san su ba sanin su na iya sa ka ji natsuwa ka ƙara gamsuwa da abin duk da yake ko da baka san su ba ba za ka ce ba za ka yi aiki da su ba ya ce wa mimma ya jidiru tambihu alai fi hada siyaq anna tafsirar nusus shar'iyya yatajazabuhu adatan ittijahani yana da kyau anan a fadakar akan cewa sau da dama a al'adance duk wani nassi da zaka fasara ana samun jayayya tajazub ana samun gogayya da juna tsakankanin fuskoki guda biyu ya kifu itijahun ya kifu inda alfazin nususi wa harfiyatiha akwai fuska wadda take tsayawa akan lafazan da ke cikin kalma a jumlar literally harfiya literal meaning me yake nufi me kawai abinda doron gundarin ayat ta faɗa ko hadisin akwai wanda iyanan zai tsaya wannan galibi ita ce abin nan ittijahu shine ittijahu na galibin hukunce-hukuncen da da fatawoyi na zahiriya ba sa wuce nan da haka zaka ga suna da harfiya sosai akan abin da suke idan ka ɗauki misalai da zaka samu a cikin tafi kamar irin muhalla ta ibnu hazmin zaka ga ire-iren waɗannan in ya kawo hadisi zai tsaya akan abin da lafazin hadisin ya faɗa ko ayar ba zai gushe ba kuma zai ta gayyato abin da zai goyi bayan wannan zahiriyancin nasa wani lokaci kuma sai zama akwai wata hikima ko wata ƙarin fa'ida da asalin lafazin baya nunawa zai yi buga mana misali da kanshi sa nake ɗan jinkirta misalan amma alal akal babu laifin buga misali ɗaya ko biyu da ya ce kana iya samun aya ko hadisi ya zama zahirin abin da take cewa ba shi ne asalin abin take nufi ba idan muka ɗauki misali faɗin Allah wa atun nisa'a saduqatihinna nihlata ku baiwa mata sadakokin su cikakku ku ba su sadakin su a yadda yake a ciki inda wannan abin da za a fara tunani shine ana magana ne da miji da zai aure ta ya ba ta sadakin ta ko wanda kuma wannan shi tafsirin da wasu malamai sai goye baya hada al-Imam al-Qurtubi cewa maza ake magana da su amma idan aka yi ta'ammuli kamar yadda ya faɗa a baya aka binciki tarihin rayuwa aka duba wasu ƙara'in duk da siyaƙin ayar da abin da ke bayanta da abin da ke gabanta duka bamirin iri ɗaya ne kamar hitabi ne ga mazaje faɗin Allah misali wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama kaza kaza kaza aka ce ku yi aure ko fankihu ma qabalakum to kuma sune aka ce wa atun nisa to kaga zaka yi daukan cewa wanda ake ce musu fankihu wannan wawun din kuma sune wa atu duka da wawun din daya ne amma al'adar da larabawa suke gudana akai ta nuna cewa wannan wawun din yanzu ba mazan ake magana da su ba koda mazan za su shiga a cikin umumi amma asalin maqsadin maqsudul khitabi din alkhitabu muwajjahun ila al-awliya saboda a larabawa suna da wata al'ada idan mutum yana da ya wadda take yashi ce halaliya ita shi aure da ita ba zai bada komai daga cikin sadakin ta gare ta ba da abin da ya san sadaki to nashi idan ko yan riko ce ko agula to ita ce zai dan yi kunya sai ya sai raƙumi ya daura ta akai kaman abin nan motar kai amarya kenan ko kuma ka ce gara to idan ya kai ta to zai bar wannan raƙumin iya abin da zai cira kina a cikin sadaki to shine sai Allah yake cewa a'a ku dinga baiwa mata sadakin su cikakku a ba su haƙƙin su ne to yanzu wannan magana ana fara yin ta ne zuwa ga iyaye da sauran waliyan mata da suke yin wannan kwangedin na sadaki kafin ta kai ga maza domin a ɗabi'ance shi namiji damar da zai aure ai zai ba da sadaki bi mil'i iradati baya yin nauyin hannu wajen bayarwa ba al'ada ba ce ga wanda yake neman aure ya rike sadaki ba al'ada shi ba ce wanda za a kaiwa ina ganin ha'a yanzu za mu iya fahimta haka wanda za a kaiwa galibi shine ake samun wannan turjiya daga gari shi har yanzu ana samun dattawa musamman wanda za a ce ba shine uban ba wani wan uba ne ko wani wanda tiji za ce a kame sadaki sai an kai mishi a zo a yi ta tatabar da shi wani ma sai yan sanda sun raba su ana so a shi kuɗin a yi mata gado shi kuma ya cinye ko ya je ya yi wata harka da shi ko kuma kawai shi ma ya aure da su duk ana samun haka to waɗannan da su Allah yake tukunna kafin ya yi da mazajen ko mun gane to idan ka ɗauki kuma alal misali harfiya da ake magana da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya zakke wa matarsa ya so ya koma falyatawadda falyatawadda ibn hazm da yazo wajen wannan kaga da kace falyatawadda kaga harfiya umarni ne ko yace duk wanda ya zakke wa matar shi in ya koma bai alula ba yayi saba Allah ce wajibi ce kai wannan alula kaga wannan harfiya ce yake ba ruwan shi da wannan irshadi ne da kuma illan ma da aka faɗa hadisin fa innahu menene an an shatu lil out zai ƙara mishi nishadin komawa ba ruwan shi da wannan kawai yace wajibi alula wadda aka ce ayi ta bacci wadda wadda aka ce ayi ta bacci ba alula ba wancan batu akan batu akan najasa da da Allah yake da manzo sai sayyidina Abu Hurairah yake ya gudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ganshi yake ce mishi innal mu'mina la yanjusu abu rara ya ce to yanzu wannan mafhumul mukhalafa innal kafira yanzu domin kuma yace ga kuma aya ta ce innamal mushrikuna najasu yace da haka kafirai gaba ɗaya sun tsasa ne najasa ta ma'ana da najasa ta jiki yace koda ka ce ai an ce an halasta a aure su yace eh gaskiya ne an halasta a aure su amma dai suna nan a matsayin najasa yace da miyansu da fitsarinsu da hawayen jikinsu duka najasa ne yace to koda koda ka auri baki tabiya wannan dai abin da ta sane in ya taba ka in yanta ya taba ka sai ka sai ka wanke wajen haka ya fada kaga wannan akwai haraj amma ba ruwan shi to harfiya din kenan to wannan ittijahi ne wanda yake ba a lura da maqasidu na shari'a shi sa yace fitsari da aka ce kar kai hilma'id da'im yace babu laifi idan kai aure je ka kwarara abinda aka hana kawai shine kada fitsarin daga kan azzakarin ya zuba ciki irin wannan sanan da yawa wala taqullahu ma ufin yace ufin kai aka hana fadi in wani abu ne wanda ba ufin ba babu lifi dole yana cikin littafin ibnu azim muhalla shi yasa zaka ga imamu nawawi yana jin haushin shi imamu nawawi Allah ya gafarta mai saboda shi ko malami ne da tsaye da baya san hayaniya baya san ibnu azim bai san irin dabi'a ibnu azim ba za ka taba ganin shi yayi istishhadi da magana ibnu azim ba a cikin littafin shi in kuma kaji yana cewa wasu wadanda la yu'taddu bihim la yu'taddu bihim to da sibun hazmin yake Allah shi kyauta almuhim waɗannan misalai ne kafin ya buga wannan wasu misalai a nan gaba kaɗan ya ci gaba da cewa muktafiyan bima yutihi zahiruha mutum sai ya takaitu akan abin da zahirin nassin yake bashi wattijahun yataharra maqasid alkhitabi wa marami akwai kuma ɗayan fuskar wanda yake kirdadan manufar zance da kuma mafaɗar zancen ويستند هذا الاتجاه إلى التسليم العام بكون الشريعة ذات مقصد مقاصد وحكم مرعية في عامة أحكامها wannan itijahin su ne masu ganin cewa shari'a tana da a jumlace tana da manufofi da hikimomi wanda take nufatar su a cikin hukunce-hukuncen hukunce-hukuncen ba wai ana yin su ne kawai abasan ba ba hukunci ne na sarrai ba sai akwai wata hikima a cikinsa wa huwa ma sai a ci bayanuhu ba da kalil magana akan hikima da da maqsadi din nan za a zo a yi bayanin shi nan gaba kada fa ya amudu ashabu hadha al-ittija inda an-nazari fi ayyi nassin shar'i ila istihbari tilka al-maqasidi wal hikam su masu wannan ittijahin na biyu idan suka zo za su nemi menene hikimomin da suka sa aka ce ayi wannan ne hikimomin da duka wancan batun da muka kawo batu akan me yasa aka ce idan mutum yana da janaba da daddare yayi wanka in ba zai wanka ba ya alula kai ya kwanta haka nan me yasa tunda alular nan ba ta hana same yin sallah ba ba za ta bayyana cewa alular da ake yi ta ta abin nan kwanar dahara ba dan ba dahara bace an ce dai amma yayi alula me yasa sai wasu malamai suka ce to abin da yasa aka ce yayi alula saboda idan ya je garin yin alula wannan zai sa mashi nishadin ya gabar kawai wanka ya tsarki gaba da daga an habbaza shi ne zuwa ga tsarki wasu suka ce a saboda ta yiwu wannan bacci na iya zarcewa zuwa ga mutuwa kai ya mutu ba akan fidira ba wanda ke da alula ko da ba ta yin sallah bane yana kan fitira yana kan tsarki na fitira da haka aka ce yayi wannan tsarkin wasu suka ce a ba ma haka bane sab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kwanciya babu tsarki abin da yake faruwa shine idan yayi janaba a farkon dare to tabbas yana yin wanka Aisha ta auna hadisi take cewa baya kwanciya hatta ya massa ma'an amma idan janaba ta same shi ne ƙarshen dare to shi ne kan ɗan kishin gida kafin ya tashi ya tsarki amma tsawon dare bai shanye shi da janaba suke ta kawo dai maganganu iri daban-daban za a gansu a cikin fatahul bari to kowane hadisi idan ka natsa haka za ka samu ire-iren wannan hikimomin tare da shi za ka samu game da ayoyin alkur'ani shi yasa wajibi ne jama'a ga duk wanda yake son ya samu nagarta addini ko ilimi bai yiwuwa ya kaɗaitu da kan kansa da ƙarfin fahimtarsa wajen fahimtar na soshi baya yiwuwa wannan komin ƙarfin fahimtarka komin ƙarfin larabcinka komin iyawarka dole sai ka yi ihtikam sai ka koma zuwa ga ulul amr mazowa abubuwa malaman hadisi malaman tafsiri malaman fiqh littattafansu me suka ce ya suka fahimta kuma alhamdulillahi babu wata aya ko wani hadisi da zaka gani a yanzu wanda zaka ce wai babu wani an nemi maganar malamai akan shi a rasa babu sai dai in kai baka sani take ba in baka sani ba to wannan da sauki ka ce baka sani bane amma babu wata babu wani karatu wanda zai zama wai magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko aya ce ta alqur'ani wanda malamai ba su bi ta kai suka yi dabdala suka fahimtar da al'umma mai take ne kuma su fitar da fiqhun da ke ciki su wayar da kan al'umma a kai wannan rashin yin haka shi ke kawo kaji mutane suna irin wannan ɓaro maganganu waɗanda suke da warin kafirci kaji mutum yana cewa wai annabi ya yi magana za ta saba wa shari'a wannan magana ce mai warin kafirci jama'a warin kafirci ne a cikin ta da ɓata amma wanda yake yin tunda bai san darajar ilimi ba yana ganin ba komai bane akwai kuma taron dubban wawaye wanda suke gaskata shi amma magana ce mummuna kwarai da gaske mummuna ce Allah ka tsare mu saboda mutane suna ganin wai karfin basira su za su iya istiqlali da kan kansu su fahimta ba ba a addini haka na biyu kuma saboda mutane ba su san muhimmancin fiqhu na magabata ba ba su san muhimmancin shi ba ina ce fiqhu na magabata ina nufin yadda suka fassara na soshin zaka same shi tun daga irin babukan da suke saka hadisan altafan hadisi irin kutubu sita da sauransu fiqhun zai bayyana maka tun daga babun da suka kai hadisin fiqhul bukhari la hafi tarajim ba buharin ba kadai har muslim har abu dawud har sauransu kowanne zaka ga gwargwadon fiqhun shi na bayyana daga inda yake saka hadisan yanda al-imamu tirmidhi da yazo magana akan hadisin da aka ce hadisin yakin Uhudu wanda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin nan aka ji masa rauni Fatima ta sa mishi magani me ta saka mishi tabarma ce aka kona ko aka saka ya tsaye da jinin da Imam Tirmidhi yazo kawai cewa babun da ke bayani akan yin magani da toka ba wai ba wai sai in tabarma bane ko tokan ne tana iya tsaye da jinin kuma sannan kaga yanzu ya nuna maka cewa wannan abun yin magani ne babu da ke bayani akan yin magani da toka to kenan koda ba maganin tsai da jini ba toka tana da tsarkin da aka sake gano wani magani a cikinta za a yi amfani da shi haka za ka ga irin waɗannan tarajimu ɗin ga sunan birjiktun daga nan da kuma sharhohinsu irin maganganun da muwaɗa malik yake a cikin muwaɗa irin maganganun da shi kan shi tumiri yake yi a ƙasan hadisan wannan shine mazhabin kaza wannan shine mazhabin kaza irin maganganun da abin nan bagawi yake a cikin sharhu sunna wannan shine fiqhun su kafin ka gangaro na bayan su masu sharhohi irin su ibnu hajar su ibnu battal su khattabi su wane ne ga sanan sannan ka dauki malaman tafsiri haka irin maganganun da ibnu jarir yake kawowa da na bayan shi su su, su ibnu jawzi har ka gangaro zuwa nan nan kusa irin su Abubakar gumi kowanne fiqhun dake cikin ilimin sa to wannan mutane ba su san muhimmancin shi me yasa saboda mutane ba su saba da koyon fiqh irin wannan ba wa'azi mutane suka saba da saurare caji caji mutane kawai suke so a wanda za a dinga yi suna kabbara suna kabbara alhalin kuma wannan ya saba wa tafarkin magabata a zo ai tayaniya shi yasa za a yi shekara da shekaru ana yin wa'azozi wa'azin da bai taba haifar da wani mutum da za a ce ya zama malami a sanadiyar wa'azin nan ko kuma ya zama ma irin wannan mai wa'azin babu sai dai je wani karatun shi can sai zo sai sai obatakin ya zama mai wa'azin amma a wurin wa'azin bai taba zama mai wa'azi ba ko mun gane balanta zama malami jami'a fa misali ake koyar da karatu mutum zai zo tun daga aji daya na jami'a har ya zama farfesa daga ɗalibi zai zarce zuwa malami haka makaranta alu da ake zuwa a koyi karatu tun da karatu ne tun daga ƙolo har ya zama gangarar mutane shi ne malamin makaranta saboda karatu ne shi da ga shi kuma karatu yana da wahala shi bai da sauƙi tun da ranar farko da wahala aka fara you can imagine yadda mala'ika jibrilu ya dinga shaƙe manzo Allah sallallahu alaihi yana ce mishi iqa da kuma Allah yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila idan ka zaga idan aka ce karatu ne sai ai ta ai ta shan wahala a dade tukunna ana yi shekara 23 aka ana sauka da alqur'ani al-imamu bin nan al-hakim ya rawaito wani hadisi ko kuma in ce asari wanda ake ba da labarin cewa sahabbai idan sun kasance idan sun zauna zamansu shine suna kanu ya ci tami'una alal fiqh aw an yaqra ahaduhum shay'an min alquran fa yatadarasuna ko lafazi makamancin haka idan sun zauna tattauna wasu shine mas'alar fiqh addini fahimta addini ko kuma wani su ya karanta alqur'ani sai kuma su tafitar da fiqh a cikin shi shine aka samu siyayen laifi wannan ɗalibin maliku suka ta hutun daga ƙasar andalus za su zo madina suka ce a cikinsu akwai wani saurayi wanda duk inda aka zauna sai ya yi wa'azi duk inda aka kwanta sai ya yi wa'azi duk inda aka yi sallah sai ya yi wa'azi suna ganin kai wannan masha Allah ustazin irin ɗan karambanin da na MSS kasan su ne duk inda aka yi kullum suna cikin wa'azi ire-iren su ne kowace sallah sai sun yi wa'azi to ana isowa madina da aka zo ana gama sallah sai nike zai wa'azi sai suka gadi mutanen Madina kawai kowa sai tashi fita yara kuma kawai suka fara jifan shi suka fara jifan shi a'udhu billahi mu da muka tawo daga can kauye muna ganin mun zo gidan wa'azi ji abinda mutanen garin nan suke yi manya su fita yara su jifa sai ce to suna zuwa makarantar Maliku karatun farko da suka fara tambaya shine wannan abin da suka gani su su ba su fahimci mutanen garin nan ba wannan bawan Allah da suka tawo da shi ustadi tun daga can yake wa'azin shi ko ina kuma ana fahimta ana karuwa yana dumama imanin mutane amma ana zuwa nan ta abin da suka mushi sai maliku ya ce asaba sibiya izrabau wa asaba shiyuhu izgadaru majlisan shi gaskiya ne yaran sun kyauta da suka jibe shi manya kuma sun kyauta da suka bata suka bashi sai ce wannan kuma sai ban mamaki fiye da abin da ya faru sai maliku sai suka ce to saboda alga ta malike saboda wannan ba shine al'ada mutanen garin nan ba innahum kanu yajtami'una ala fiqhin yace ai su mutanen garin nan kaga sun taru to karatu ake darasi ake na ilimi a cikin shi za a samu wa'azin a cikin shi za a samu komai amma dagewa kai akan wa'azi to shine da an zo an tunda kuma wa'azi caji ne kawai duk abin da kaga dama zaka iya faɗi kawai zaka duba menene qadiyatul sa'a contemporary issue da ake yayi kawai siyasa noma kiwo fada tsakankanin kabilu fada tsakanin manoma da makiyaya duk abin da ake yayi shi zaka dauko kai tar rafka akai go duk abin da ka tana ka fada kai kai kara kai tahdidi kai kashedi shikenan in na aure ne ka san wanda zaka yi in na saki ne ka san wanda zaka yi in na ciniki ne kowanne ne musulmai suna yin wannan ɗan shi'a ma suna yi ba haka bane to irin wannan ba a saba da shi a Madina ba kaga wannan shine baya cikin amal al-Madina amma yanzu malikawa da suke takan wasu malikawa ne da abinda mutane suke kira kuma duk inda ka je ka ga ana irin wannan wa'azozin zaka ga za a dade mutane kansu bai fita daga asalin duhun jahilci ba fil jumla suna iya zama wayayyu wanda suka san abin da suke amma karatu ilimi ba za su same shi haka ba jama'a da kuma shine kowa sai ya zo ya kawo musu wata barna sai su bi da aka dan gungu ya jawo su bayan kwana biyu Muhammad Yusuf ya jawo su bayan kwana kadan wane ya jawo su amma su salaf abinda suke koya mutane shine ilimi ilimin nan shine al-fiqhu fi din fahimtar addini gane shi addinin nan kuma akan qur'ani da sunna da fassarar malaman farko to daga nan ne sai a dinga fitar da ire-iren waɗannan ka'idojin da sauransu almuhim tafarkin ilimi na magabata jama'a baya yiwuwa da yadda mutane suke tsammani shine kowa ya dinga faɗan abin da ya ga dama ya lazimta cewa wannan ita ce fasarar da shi ya fahimta wannan shine abun bi kuma idan mutum bai bi tafarkin nan na ilimi na magabata ba ba zai taɓa gane wannan ba na farko ba zai gane karatun ba kuma ba zai san darajar su malaman ba sannan ba zai iya yaran su ba sa za yana magana da ba irin yaran da suke faɗa ba yana ba kalmomin su wata ma'anan mummuna kuma yana iya ambatan su da duk magana da ya ga dama ba tare da ya mutunta su ba ko a makarantun boko in ka je ai zaka ga kowa ya san darajar malaman fannin da ya sani ma'ana yanzu ana magana akan economics wanda suka san economics da an ambaciwa na an ambaciwa na sun san muhimmancin shi in ana maganar physics wanda suka san physics ko suka karanta physics in an ambaciwa na da wani sun san muhimmancin shi amma sai ga malamin da ake cewa malamin musulunci bai san mutuncin malaman addini ba bai san mutuncin Imam Bukhari ba bai san darajar Ibn Taymiyyah ba bai san kima Albani ba bai san mutuncin Bin Baz ba to wannan wani irin malami ne kenan jama'a wannan ai ba malami bane wannan dan tikife ne kawai ko mun gane bai san mutuncin waɗannan ba to kuma har barna ta kai ga har kan sahabbai har kan annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba a san mutuncinsu ba kuma duk wannan da sunan ilimi babu shakka mana rayuwa a cikin mummunan hali a ƙasar nan na annoba da ta shigo cikin al'umma Allah ka tsare mu almuhimmu jama'a malam ya ci gaba da cewa ba'un maqasidul ahkami sai kuma manufar hukunce hukunce bayan manufar zancen wato zancen ga abin da yake nufi to hukuncin da ke cikin shi kuma me ake nufi game da shi ko mun gane wani zo ka siyo min abinci mafhumul khitabi shine ina so ka tashi yanzu ka je ka siyo abinci a wuri kaza ko a wuri kaza to sannan menene sakon da ke bayan abinci in ka siyo zaka kawo min shi kuma kana sa ran ci zai ko kana sa ran wani za a ba wannan abin da zai biyo bayan asalin manufar zancen kenan yace hina na arifu maqsud al-khitabi ala wajhi sahih idan muka san ma'anar zance a bisa fuskarsa ta ingantacciya muka gane abinda Allah yake nufi ko abinda manzon Allah yake nufi muhtarimina fi dhalika qawaidan lugha muna masu ganin kima da daraja ta ka'idojin harshen larabci wa musallamati shar'i da kuma abubuwan da shari'a ta yadda da su wa ghairiha min al-usus da sauran dai ka'idoji allati yajibu atimaduha fi tafsirin shar'iyya ƙa'idojin da dole ne a kula da su wajen fasara kamar yadda muka fara wato fassarar da zamu gane game da aya ko hadisi ba fassarar mu bace muna kokarin ne mu san fassara gurgurdan larabcin gurgurdan abin da shari'a ta ce gurgurdan sauran ƙa'idojin da wajibi ne mu kula da su wajen fahimtar shari'a hina idin a wannan lokacin da kunu qad arafna sai zama mun san maqsudar shar'i fi khitabi mun san abin da shari'a take nufi da wannan zancen وعرفنا المقتدى الصحيح لذلك الكتاب kuma mun san asalin ma'ana ingantacciya da wannan zance yake nufi ai ma huwa al-matlubu minna bi muqtada zalika al-khitab mun san abinda ake sa rai ake nema daga gare mu mun san abinda ake nema daga gare mu innamal a'malu binniyat lalle ayyuka sai da niyya mun tsaya mun nakalci mun fahimci me ake nufi da wannan dukkanin ayyukan mu niyyarsu ita ce za ta ba da hukuncinsu dukkanin ayyukanmu idan babu niyya mai kyau ba su da amfani dukkanin ayyukanmu duk mun gano abin da sirrin da ke cikin zancen to daga nan me ake expecting ya za mu aiwatar da wannan karatun ko mun gane ya za mu ci moriyar karatun to shine wannan matakin ya ce ai ma huwa al-matlubu minna bi muqtada zalika al-kitab walakin yabqa alaina wa nahnu nabhas anil maqasidi an na'rifa ma hiya al-ghayat التي يرمي الخطاب الشرعي إلى تحقيقها وإيصال الناس إليها amma kafin mu kai ga aikatawa yana da kyau sai mu san cewa to wannan zancen mecece manufar da yake nufi zuwa ga ina yake so ya kai mutane mun dai ji a jumlace duka alfanun shari'an na komawa ne zuwa gare mu in mun yi abin alheri mu za mu mora in mun yi abin banza mu za mu mora mu za mu shiga matsala labaran da alkur'ani yake bayarwa da muke da aka ce wa ma yaqiluha illa alalimuna liƙaumin ya tafakkaruna liƙaumin ya aƙiluna labarai da ƙissoshi ai ba wai kawai ma kana hadisan yuftara in mun karanta ƙissa annabuwa ne to a cikinta za mu cire fiƙihu za mu cire fahimta mu gane tukunna me ya faru annabi yunusa gashi gashi gashi gashi abin da ya faru annabi musa gashi gashi abin da ya faru annabi isa haka to a cikin wannan ƙissoshi sai kuma tsaya mu kalli to menene abin me yasa me hikimar da Allah ya sa kaza ya faru ga wannan annabi sannan mu kuma inda zamu ci moriyar abu ko mun gane kaga duk wannan abubuwan suna buƙatar mu zama na tsu kenan tukunna in muna ɗan harigido haka ba za mu iya wannan abubuwan ba me yasa Allah bai wa annabi Yunusa wahayi cewa ka jira ba karka tafi ya bar shi sai da ya tafi yaje kifi ya lankwame shi dole akwai wata hikima a ciki wataƙila mu ce auto hikimar shi ne don mutum ya san cewa idan yana wa'azi kar ya gaggawa yanke hukunci akan abin da bai sani ba ya bincika wataƙila mu ɗauki wannan matsayin hikima ko da Allah ya jarabce shi kifi ya haɗe shi sha wahala wannan yana nufin don kana matsayin mutumin kirki mai wa'azi ko malami ko wani babba wannan bai nufin Allah ba zai jarabce ka akan wani laifi da ka mushi ba alal misali haka don ka shiga cikin jarabawa bai nufin wannan sai ka kuntata ka manta da Allah a cikin jarabawa suka ci gaba da ambatan Allah kamar yadda annabin yayi ka ci gaba da ambatan Allah ka ci gaba da ambatan Allah wancan annabin da aka ce an mishi ruwan kuɗi yana ta kwasa annabi mai sunan shi ayyuba ko wannan ya nufin ashe da gaske ko mun walitakarka da imaninka to ba za ka guji abin duniya ka ce ba ka so ba domin gashi shi ma sai da ya faɗa ya ce Allah ba a ba a wadata daga ni'imarka ko wannan yana nufin wanda ya san kuɗi ya fi wanda ba su san shi ba san kuɗi domin tsohon attajiri ne sai da ya warke ne aka mishi wannan ruwan waradna ilaihi ahlahu wa mithlahum ma'ahum to a lokacin ne bayan da aka bashi kuma sai aka ci gaba da mishi ruwan kwandalaye da zinariya sai kuma ya dinga tattara su gaba daya zaka ta ganin fiqhu da yawa a cikin abu kuma ana buƙatar duka ka fahimce su ka aiwatar da su shi sa sai mai ta karantawa kawai ba musamman mai muke karantawa amma kaga wani na karantawa ko yana kuka ko ya tsaya sai ya fahimta sai kaga wannan shi wani iri ne shi me yasa aka waye gari qur'ani ya zama kawai gashi nan sai dai a ta karantawa kawai karantawa ake shi ne saboda magana da al-Hasan al-Basri yake cewa an so kada al-Qur'ani dan a karanta ayi aiki sai mutane suka mai da karatun shine aiki ya ga su karatun ne أنزل القرآن ليقرأ ويعمل به فاتخذ الناس قراءته أملا kun gane kuwa an sauka da alkurani dan a karanta ai aiki kana tsaya kawai karatun sai mutane suka mai da karatun kawai shine aikin su in kaga suna celebrating to sun iya karatun shi shine abin murna amma ba suna aiki da shi ba ka taba jin an yi bikin cewa wane yayi aiki da alkurani bari a mai biki babu wanda yake tunanin wannan amma in ya hada ce za mu shi biki mutu za mu zai mu sharaka a yi ta iyayen shi murna ana karrama su saboda sun haifi alarama iya kashi kenan karatun in ya yi ƙoƙari shi ne musabaka ya wuce nan ƙoƙari shi ne muku sanar ta hajji amma ci muri shi kenan addini ko in ba ka ba wani ma faɗarewa zai ya zama ɗan gayu kawai shi kenan ya dai ci da alƙur'ani ko ya samu ya rikodin kasa ɗin shi shi ma ya yaɗa a duniya duk ba ka alamomin suke yi ba to itakhadhu qira'atuhu amala to zaka sai fahimta ta karanci shine zamanin da ake rayuwa qurra'u sun yawa masu fahimtar qur'ani sun kada idza kasara qurra'ukum wa qalla fuqa'ukum wato shi haddace alqur'ani da iya shi ko to kaman matakin primary ne a karatu a karatun musulunci shine mataki na farko iya alqur'ani na fi son amfani da kalmar iyawa fiye da mujarradin haddacewa domin iyawa ya ɗara haddacewa hadda cewa wata gaba ce guda a cikin iyawa a cikin gabobi mabambanta to idan mutum ya iya shi to ya samu asalin fandisho mafi kyau da in ana so a seta shi a ilimi to an samu fandisho mai kyau to amma sai zama mutane da zaran sun iya alkur'ani ko kuma su haddace kawai sai a yi declaring din samu ɗayan malamai su sun yarda da haka society ma ta yarda wannan malanta ce ko mun gane society unconsciously an yadda cewa duk wanda ya hadace alkur'ani malami ne kuma ba haka bane tsakani da Allah ba haka bane kamar yadda misali a ce ai mun mun san cewa ba duk wanda ya gama primary ba dan boko bane ba an ana safin yan boko ba za a kira sunan shi ba kai yanzu ko digiri ɗaya gare ka baka cikin safin yan boko in ana magana yan boko in court dan ka digiri ɗaya kai ba dan boko bane ana nufin wanda ya sha ya koshi imanin shi boko shi ne tukuna za a kira kan boko amma kawai kai da kara dan digirin ka kwaya ɗaya na cin abinci ruwa ma ya san da kai wa ma yasan da kai ana lissafin yan boko wataƙila a wannan a wannan layin kai ne na wajen dubu da ɗari biyar da suka irin wannan digirin hala in ana lissafin masu irin wannan digirin a state ɗin kuma sai an samu guda dubu da ɗari hudu casa'in da tara kafa a kai kanka inda za a lissafa su siriyali ala ayi halin abinda muke so a kai shi anan shine mu gane nassoshin nan sai an fahimci meye maqasidu dinsu wato me suke nufi ma'anarsu sannan me hikimar da ke cikin su sannan ya ake aikata su wama hiya alfawaidu allati yuhaqqiquha lana al'amal kaji magana meye fa'idojin da aiki da wannan nassoshin zai bamu bi muqtada al-hukm al-shar'i bi ibaratin ukhra ko kuma kace ma hiya maqasidu ذلك التشريع ومن يسا الله يشرع أن تزكى من يسا الله يحرم تزنا من يسا الله يحرم تشنجيا من يسا الله يحرم تساتا من يسا من الله صلى الله عليه وسلم يحرم abin gulma me yasa hadisi yazo da magana akan harancin aske gemu duk waɗannan shari'o'in suna da hikimomin su me yasa kuma masalan zai fara buga mana misali idza akhadna qawluhu ta'ala khudh min amwalihim sadaqa Allah ya ce ka anshi daga cikin dukiyoyinsu wata sadaka amkanan alƙawul za mu iya cewa inna zahiran nassi huwa mukhatabatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zahirin wannan nassi yana magana ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine shine shine mukhatab shine second person da ake magana da shi an ce ka karba daga dukiyarsu wa taklifuhu bi an ya'khudha zancen yana daura mishi dawainiyar ya karba min amwalin nasi daga cikin dukiyar mutane kadara wani gwargwado ma wani dan gwargwado ghairi ghaira muhaddadin wanda ba a iyakance shi ba a cikin ayan ala sabil tasadduq a karbe shi a bisa tafarkin sun yi sadaka hada huwa zahirul alfaz wannan shine harfiyatul nas din wannan lafazin khudh min amwalin sadaqa mafhumul khitab din shine Allah yana daura manzon Allah dawainiyar karban wasu dukiyoyi ‘yan kaɗan daga cikin dukiyar mutane da sunan sadaka shi ne ma'anar shi ko shi ne mafumul khitab sai a tsallaka mataki na biyu haza huwa zahirin alfadi fa idan ta kalna ilal bahasi an maqsudul khitabi sai mu koma mu ce to me yasa aka yi wannan magana tabayyana lana annahu muwajjahun aidan ila umumil mukhallifina to daga cikin qawaid da yace qawaid asasiya da za a gane sai a fara tunanin to eh wannan umarnin bai tsaya akan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka ka fara ta'ammuki kenan umarnin nan bai tsaya akan shi ba wa annahu muwajjahun bi sifatin khassa ila wulati umuril muslimin kuma wannan zancen a musammance to ana fuskantar da shi ne su waye asalin waɗanda Allah yake daura musu wannan aikin sune shugabannin musulmai sune Allah yake cewa su karba wa annal maqsuda bil amwali abinda ake nufi kuma da aka ce min amwalihim maƙadira mu'ayyana maƙadiru mu'ayyana wani gwargwado wani kaliya wani percentage ne sananne min tilkal amwali daga cikin wannan dukiya hiya da titu san ma nisaba shine sai in ta kai nisabi nisabi ne sananne wa annal akhadha minha yaqau wifqa shurutin wa quyudin kuma karban nan yana da sharuɗa yana da wasu wasu abubuwa da suka kewaye shi ba koyaushe ba yadda aka gara ma ba duk abin da ake so a karba ba minha da gaske sharɗan annal qadara alladhi sayu'khadhu matlubun ala sabilil wujubi wal ilzam abinda za a karba din ana buƙatar mai dukiyar nan dole ya bayar da shi wajibi ne wanda yake da irin wannan dukiyar sa ya bayar wa annal maqsuda min akhadha huwa daf'uha li mustahiqiha kuma manufar karban shine a karba dan a baiwa waɗanda suka cancanta su waye suka cancanta alladhina sammahumullahu ta'ala fi ayatin ukhra wanda Allah da kanshi ya ambaci su waye suka kamata a basu innama sadaqatu lil fuqara wal masakin zuwa ƙarshe fa hadha huwa maqsudul khitab to kaji abinda wannan zance yake nufi kaga wannan ai ya fi karfin ganganci ko walakin yabqa alaina an na'rifa to ya rage sai mu san maqasid hadhihi al-ahkam menene alfanin dake cikin waɗannan hukunce hukunce wa bi sifatin khassa ar-rukunayn al-asasiyyin huma fiha humal akhadhu waddaf musamman kuma meye manufar karba da manufar bayarwa sune abu mafiya muhimmanci a cikin karbe da bayarwa hukuma shugaba ya karba ko ya nada wakili ya karba sannan a raba wa waɗanda Allah ya ce a basu falimadha yu'khadhu minan nasi qadarun min amwalihim almamlukati lahum mulkan shar'iyya me yasa za a ce a karɓa mu mutum wani abu wanda dukiyarsa ne kuma ya mallake ta in a legally accepted way shari'a ta halasta mishi hanyar da bai samu kuɗin kasuwanci yayi ko noma ko kiwo ko gado ko aikin gwamnati hanya ce dai da ya bi yayi sana'a ya tara wannan kuɗin ya sha wahala ya sha zafi hunturu ruwa iska yunwa bala'i ya gamu da dukkanin fitintunu ya ci bashi aka cinye wasu yayi rigima kaza ba da duk wanda ganshi da kuɗi ba kawai farkawa ya gansu ba sai ya sha wahala to dan me za a ce wannan kuɗin da ya tara su yayi wahala su kuma talakawa a lokacin suna ta sanyin jiki sai suka zama talakawa shi kuma yana ta kokari sai ya samu kuɗi sai a ce ɗiba ya basu me yasa wani na iya wannan tunanin ce ai dan me ba suna kallon nake ne ba wasu ma su tashi su nema mana ba haka wasu ‘yan duniya suke gani ba don me za a ce kudin da ya sha wahala an san wahala da ya sha samu ko da taimako ka jini ma a gurin shi zai ga maka wannan magana cewa ba fa samun siyaka da banza ba da za ka ce riba ya baka hatta ‘yan siyasan nan sukan yi wa mutane wannan gorin cewa an ka ce siyasa ana samun kudin banza ka shiga ka gwada ka gani nan babu wahala gaskiya su tabbas akwai wahala ko irin zagin da za a dinga maka a rediyo da facebook ai ishe ka wahala a ce ka zama subject na tattaunawa mutane wanda ma kaɗai bala'i ne yi kowa a cikin mai imajini yanzu a ce in babanka ne kula ake sa hoton shi ana mishi katun ko kai ne bin nan ɗin shi kai ƙani shi ne ko kuma ke mata shi ce irin waɗannan shugabannin da kullum yanzu ake magana a kansu a yi musu kaza a ce kaza duk inda ka buɗe rediyo ko ka buɗe facebook maganarsa ake ai bala'i ne wannan shi ma to almuhim ina ina ina ko ina ina dalilin da zai sa a anshi kudin mutum a ba wani kuma da sunan addini kuma walima ba yudu wal qadar al ma'khudh ila al ghayb dan me za a ba wani ba za a bari mutum ba wanda ya ga dama ba sai wanda shari'a ta ce a ba wa ila asnafin makhsusatin muayyana me yasa kuma dukiya sai wata dukiya sananna zinare da azurfa da sha'iri da da dabino da wane ne me yasa ba a ce ayo kaji zakka ba yanzu wannan da gidan kaji za ka samu kaji sama da dubu biyar a ciki wani ya noman kabeji sai sai da mota biyar na kabeji mai yasa kabeji bai da zakaya da masara take da shi ko dawa ko gero misali ko tumatir ko eh ko ba haka ba dan nan an ce wani ya zo nan shi ka yayi wa'azi wani ya zo ya ga wani lecture ya ce wai wai a dinga bada a dinga bada zakka a cikin albashi irin maganar kardawi yana faɗa mana ce to ni dama asali abin sa na koyi karatu saboda ba na son malamai su mai da ni wawa wallahi shine asalin makasudi na ni ba sai su mai da kai wawa su buga kanka amma an ka san ka'idojin ba zo da sai ka zama malami ba kai ma dan zama malami wani tsotsayi ne wannan mai zaman kanshi amma dai ya zama kana da ilimin ka wanda wani malami bai zama wayo ba dan me za a ce ka ba da albashi a cikin ka ba da zakka cikin albashin ka wannan magana ce ta sukar dawi ba maganar malaman kwarai bane ba magana ce ta malamai waɗanda muke muka yadda muke bin su ba tun zamanin sayyidina Umar akwai albashi wanda bai sani bai sani sayyidina umar yana bada albashi yana bada gratuity yana bada pension duk abin da ake bayarwa na irin waɗannan hatta DTA in ya aike ka ka je kai wata hidimomi ka dawo yana da abin da yake bayarwa tsarin gwamnatin shi na DTA da ake ba ma'aikata duty travel allowance ai in kana ma'aikacin kai tafiya akwai kuɗin wannan tafiyar da za a baka ko to sayyidina umar bai aikin ka kawai ka je kai wani abu kawai baka ce to imanin kai kwace ka a yakan faɗa ma ya ce duk wanda na aike shi idan ya tafi fa ana wakilu iyali iyalan shi suna ƙasa na har sai ya dawo kuma ka dawo zai dauki wani abu ya baka amma ba mutum wajen an ce su bada zakka cikin wannan dukiyoyin da yake ba su da ka qur'ani yana sane Allah yana sane ya ware ce zakka da kaza da kaza ban da kaza ban da kaza da ka wani kawai da ya je shakara tun shi na boko kawai ya cika mai ciki ya ce wai duk ce mu bada zakka a cikin albashi yaushe ma ya ishe ka da ka bada zakka yanzu kamar zai ruwa da yake da shagen nisa yanzu yaushe za ka tuna wata zaka ko ba haka ba Allah shi kyauta shi karnawi har yan acaba da kowa sai da ya ce su bada zaka karanta fiqh zaka duk wanda yake samun wani abu waye dinga cirewa yana bada zaka wannan ba haka shari'a Allah ta ce ba sannan akwai dukiyoyi waɗanda babu zaka a kansu kaman dawakai kaman dukiyar da aka yi habsinta shine kaman wakafi irin wannan na mala albani duk inda aka samu wannan ba su da zakka domin wakafi ne duke da aka wakafinta ba a mata zakka haka abin nan wasu kuɗaɗe waɗanda ba irin waɗanda aka ce a zakka ba misali kuɗin da ba su shekara ba ko ba su kai nisabi ba ko mutumin da yake yana da kuɗin sun kai nisabin amma kuma akwai haƙoƙin mutane a kai kamar mugharami wanda ake bin shi bashi wani banki na bin shi bashi to wannan shi ma sai je biya bashi shi tukunna in sun saura sannan ai magana zakka to me yasa haka za a ce sai an bayar wa mahiyal gayatul mutawaha min hadha tashri menene manufofin da ake nema daga wannan aljawabu ala hadhihi alas'ilati wa ghayriha min jinsiha huwa alladhi yatadammanu maqasid alahkam amsa irin wannan tambayoyi da ire-iren su to shine abin da yake cikin wannan karatu mai suna maqasidul ahkami wanda wani bangare ne na maqasidul shari'a ba'da an tabayyana maqasidul khitab bayan mun gane manufar zancen ma'anarsa sai kuma abin da ke cikin sa maqasudin sanya wannan hukuncin wa hadal mustawa min al maqasid ay maqasidul ahkami bi ma'anar fawaidi wan nata'ijil mutawakha min wara'il amali bil ahkami shar'iyya wato fa'idoji da sakamako wanda za a samu idan an yi aiki da shari'a huwa adatan ma yaqsiduhu mutahaddithuna in an yi magana masu magana idan sun ce a maqasidu shari'a galibi shi ake nufi waɗannan hikimomi da zaran ai magana akan maqasidu shari'a galibi su ake nufi ina fata muna ganewa jama'a ina ganin bari mu dakata anan dan mu dan taba ɗayan saboda dan samu balance ko to sai mu koma wannan littafi na usulul fiqhi ala manhaji ahlul hadisi na wannan malami mutumin kasar Pakistan Zakariya ibn Gulam Qadir kashi inda yake cewa sana'ul a'immati ala fiqhi ahlul hadith yaban da malamai suka yi ma fiqhun malaman hadisi gogewar da malaman hadisi suke da ita a cikin ilimin fiqhu ta sa aka ta yabon su qala al-khatib al-baghdadi ya fara da al-imamu al-hafiz ahmad ibn ali ibn thabit al-baghdadi wanda aka fi da suna al-khatib al-baghdadi wannan mashahurin malamin nan mai rubuce rubuce kamar aljani khatib al-baghdadi aljanin malami ne kamar ko kuma kace mayan malami ne to an ce har kasuwa haka yake yawo da littafi yana karantawa har a cikin kasuwa in jana'iza aka je ana jira a gama wankan gawa sai ya bude littafin shi idan ya je asibiti ne ganin likita sai ya bude littafin shi ko ina haka yake har dinga cin karo da mutane shi sa yake da littattafai daban-daban ga sana mas'ala wadda za a ambata a matsayin babi khatibu sai mata littafi yana da irin wannan sun fi guda saba'in banda babban littafin shi tarihu madinati bagdad wanda shi kadai ya ishe shi abin alfahari banda littattafai ga sanan alkifaya fi ilmin riwaya wane ne wane ne ga sanan to akwai littafin shi dan kankani mai albarka shine aka dauko wannan magana daga cikin sharafu ashabil hadith al-imam al-khatib al-baghdadi ya rusu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya gafarta mishi babban malami ne duk da haka kuma aka ce da aka mishi tambaya baya ba da amsa sai yayi nazari in aka mai tambaya sai ya ce ku bani kwana biyu da ilimin shi ba ba zai zo ya faɗa ba har kuka faɗa mishi ma sai ya fushi malami ne da yake da bala'in fushi dama yana daga cikin ɗabi'an malamai da suke rayuwa cikin littattafai wanda suke sun fi sabawa da littattafai fiye da mutane za ga ba su cika haƙuri ba haka mala albani yake muhammad nasiruddin shi ma bai da bai da hakuri saboda mafi yawan rayuwarsu ba sa rayuwa cikin mutane cikin littafi suke rayuwa shi kuma littafi gaskiya gare shi kawai fuska ɗaya ce to mutane kuma suna da fuska biyu suna da ɗan munafunci da ɗan mudahana da sauransu to ba sa iya jura wannan a wani wani wani mai hikima ya taɓa tambayan wani mai wa'azi ya ce yana so ne ya yi gida a inda mutanen anguwar ba sa gulma ba sa cin amana ba sa komai ina zai same wannan anguwar sai kama ne shi ce zo muji ya tafi da shi sai kai shi makabarta ya ce hahuna ƙaunin layar da tabu na ahadar nan ne kawai an gudu na san ba a gudu haka ibn zosi ya kawo wannan labarai ya ce hahuna ƙaunin layar da tabu na ahadar in ba ka ba amma sai dai haƙuri kawai khairun nasu kawai sai dai ka ta haƙuri ko man yi khalitin nasa wa ya shigiru ala azahu to za ka ga mafi yawan malamai waɗanda ba sa zama cikin mutane ba sa zaman fira ba sa kaza za ka gansu da ƙarancin haƙuri za su kasa fahimtar me yasa mutane ba su da gaskiya me yasa mutane suke da fuska biyu in ku lura kuma albani namu ya da irin wannan ɗabi'a Allah ya gafarta mishi wani lokacin in kaga yayi fushi to ya ya kasa mutane sun ƙi yin abin da ya kamata ne kuma duk sai mu yi tsammu haka kamar makareta kuma an ƙura mai ƙarya ko Allah shi kyauta Allah ya gafarta musu to khatibu yake faɗa a cikin littafin sharafu ashabul hadith ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa wanda da ya san bai karanta littafin nan bai je karanta shi littafi ne karami bai wuce shafi 150 daga yau din nan zuwa rana ita za ka yi karanta shi kuma ko ina akwai shi ana sai da shi ina jin biyu 350 mahala a kasuwa ban san dai kudin shi ba littafi ne mai saukin samuwa littafi ne mai daɗin karatu za ka ji bayanai akan darajar hadisi darajar malaman hadisi wasu labarai daga cikin tarbiyyarsu da al'adunsu da abubuwa masu muhimmanci waɗanda ya kamata a ce ka karanta su kasansu waƙar ja'ala Allah ta'ala ahalahu ai ahalal hadisi malam khatibu ya ce Allah ya sanya su mazowa hadisi suka zama arkanin shari'ati turakun shari'a Allah wahadama bihim kullu bid'atin shari'a Allah ya yi amfani da malaman hadisi ya rusa duk wata bid'a mummuna wannan shi ake ce ma sifa tafsiriya kenan kullu bid'atin ba wannan shani'a daman duk bid'a shani'a ce duk bid'a dama shani'a ce haka wato dukkanin bid'a fahum umana'ullahi min khaliqatihi waɗannan malaman hadisi sune amintattun Allah a cikin halittunsa alwasitatu bainan nabi sallallahu alaihi wasallama wa ummati sune masu shiga tsakani wanda suke hada al'umma nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke hada su da shi annabi din da ba dan malaman hadisi ba ina za mu ji labarin abin da ya faru da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baccin shi da tashin shi tafiyarsa da zaman gida sallarsa azumin sa al'adun shi komai da ya shafi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malaman hadisi suka dauki dawainiyar isar da wannan sakon ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama komai tsawon zamani da jinkirin da suka yi daga zamanin sa wal mushaiduna fi millati su ne suka ɗauki al'amarin da suka ɗauka kansu ƙoƙarin kiyaye addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anwaruhum zahira haskensu mai haskakawa ne wa fada'iluhum sa'ira falalasu ta bi ko ina an ji labarinta wa ayatuhum bahira al'amarinsu na wato al'amarinsu wanda yake mai ban mamaki ne shine ma'anar ayatuhum anan al'amarinsu mai ban mamaki ne wa mazahibuhum zahira tafarkinsu mabayyani ne wa hujjajuhum qahira hujjojin malaman hadisi masu karya bayan wanda yake musu da su ne wa kullu fi'atin duk wata kungiya ta takhayyaru ila hawan tarju ilai tana da wani zabin wani san zuciya da take bi duk wata kungiya kungiya aqida ce kungiyar siyasa ce kungiyar addini ce kowace kungiya tana da wani sarri da take goyen bayan shi aw tastahsinu ra'ayan ko kuma tana ganin kyan wani tunani ta akifu alaihi ta dukufa a kan shi wannan tunanin siwa ashabil hadisi banda malaman hadisi Allahu akbar yace fa innal kitaba uddatuhum su alqur'ani shine kayan aikin su was sunnata hujjatuhum sunna ita ce hujjarsu war rasula fi'atuhum manzo Allah shine kungiyar su su shine kawai san zuciyar su kowace kungiya da ka ganta da wani san zuciya ko ta kira kanta da suna kungiyar musulunci sai ka ta da wani san zuciya yana daga cikin sharrin kungiya ba ka rabata da wani son zuciya yadda ka san dai ko da misali mu ɗauka yanzu mutumin ko garin da aka haife ku kana da wani son zuciya akan garin ka da wani son zuciya akan yaran ku ka da wani son zuciya akan mutanen garin ku ba haka bane ka da son zuciya akan makarantar da kai yes yanzu mutumin da yake a wani ofis wanda shine yake da yancin sanya hannu akan wasu kuɗaɗe idan ya zo in ya ga'a jami'ar amadu bello jami'ar bayero jami'ar obafemi awalahu sai ga'a ta aini duba waɗannan ibe na jami'ar maiduguri sai ya ƙara da sunanta saboda ita yi misali ko kuma a cikin waɗannan ukun da aka ambata sai ya ƙara wa makarantar da ya wasu kuɗi kuma ya dinga alfahari cewa ya wakilci makarantar shi in ya ga sunaye irin na 'yan garinsu ko ko in ya ji wannan magana da irin yarensu ko irin hausarsu duk wannan wani son zuciya ne wanda baya raba ɗan adam da shi ba a raba ɗan adam da shi ɗabi'a ce jibiliya har ƙwa'ani ya ba da labarinta to irin wannan son zuciyar su malaman hadisi sai Allah ya taimake su su annabi suke wa wannan su kawai ɗan annabi ga nika shi ne su ko mun gani ɗan daɗi annabi ne su annabi kawai suka sani duk sun guje wa son zuciyar kowa sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ilaihi nisbatuhum zuwa ga annabi ake danganta su a dinga ce musu al'asariyuna a dinga ce musu ashabul hadithi a dinga ce musu ahalul hadithi fa inna la yu'arrijuna ala al-ahwa su ba sa dogara da san zuciya wala yaltafatuna ila al-ara ba sa juyawa zuwa ga aganina yuqbalu minhum ma rawu an rasul an rasul duk abin da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya fada ana karba daga gare su wa humul ma'amununa alaihi su abin yadda ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hafazatu dini wa khazanatu sune yan gadi da yan taskace addini wa awiyatu da ilmi sune buhun ilimin addini wa hamalatu kuma sune yan dakon shi wa idha ikhtalafa fi hadithin wa idha ikhtalafa fi hadithin kana ilaihim ar-ruju' in aka samu sabani game da wani hadisi gunsu ake komawa fama hakamu bihi fa huwa al-maqbul al-masmu' da abinda suka ce shine abin karbi hadisi ya inganta bai inganta ba mai ma'anar shi nasifi ne ko mansuki muhukami ne ko marfu'i ko kaza gare su ake abin nan akwai wani wani wani dan takibi da taba samun Muhammad abin nan Ibn Abi Hatim Abu Hatim ar-Razi yace ni na rasa gane kan abun nan naku nayi nayi na koya na kasa irin hadisin nan ku kuma sai daga kuna yin shi kawai kamar wasa dan su wa alanna lahul hadid da aka ce su kuma wa ulina lahumul hadid su Abu Hatim ar-Razi ba yadda kasan mata na wasa da tankaɗe da abin da haka suke tankaɗa hadisi sai ya ce mishi to abin da za ka yi ka kawo hadisai na gaya maka don yana tuhuma ne ya cewa shi yana ganin kamar tsafi suke kama akwai wani taimako da aka musu ta bayan ƙasa sai ce to shi ka kawo hadisan da maka bayanansu ka je kuma ka zaɓi wasu malaman hadisi ɗaya biyu uku su ma duk ka je su maka bayani idan ka ga bayanin mu ya iri ɗaya to ka gane ilimi ne idan ka ga bayaninmu ya bambanta to ka gane cewa kowa san ran shi yake fada sai kawo hadisai abu hatimin ya tantance mishi ya ce wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne sai ya ɗauki wannan hadisin ya tafi gun muhammad ibn wara wani malami shi ma a zamani ya kai mishi ya ba shi amsoshi yadda ka san mathematics dole duka za a tike akan amsa ɗaya ya ba shi amsoshi irin waɗannan hadisai ne wajen guda hamsin aka ce ya sake tafiya gun abin nan abu zur'a shi ma ya ba shi sai da tafi gun kamar malamai biyar sai ya dawo mishi ya ce ya ce ushidullaha anna hadhihi kuhana ce na rantsi da Allah bokanci kuke shi na zagaya duka irin magana ku daya ko ba wanda na gaya mai na faɗa wa wani shi na rantsi da Allah bokanci kuke ba ko da bokanci ne ya nuna cewa aljani ɗaya suke suke bautawa ke to wannan aljanna su shine manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shi kadai suke bi kuma kaidojin ilimi ne duka ɗaya ne haka malaman hadisi suke da haka idan suka faɗi magana ita ake bi ita ake saurare wa minhum kullu alimin faqihin a cikin su ake samun duk wani malami masanin fiqh wa imamin rafi'in nabihin da kuma limami madaukaki wanda ake jin labarin sa a ko'ina wa zahidun fi qabilati da wanda yake gudun duniya a cikin al'umma wa makhsusin bi fadilatin zaka ji wanda Allah ya kebance shi da wata falala sai ka ji malamin hadisi ne wa qari'in mutqinin zaka ji wani ƙwararren maksanin alqur'ani sai ka ji malamin hadisi ne wa khatibin muhsinin da kuma wani wanda ya iya jawabi sai ka ji malamin hadisi ne duk akwai su a cikin waɗannan manya-manyan limamai da aka ji labarinsu irin su maliku irin su ahmad ibn hanbal manya-manyan malamai da suka samu ɗaukaka irin su al'imamul bukhari manya-manyan 'yan zuhudu wanda ba ruwansu da duniya irin su nawawi da ire-irensu manya-manyan masu falala wanda falalarsu ta bayyana iliminsu ya tumbatsa kamar wasu aljanu irin su ibn taimiyya irin su imamul zahabi irin su mizzi waɗanda a rasa waɗanda irin mutane ne su irin su ibn hajar baiwa dai kam da Allah yake bayyana wa kansu ta yawaita ƙari'ai makaranta alƙur'ani wanda sun iya ƙur'ani da kowace riwaya ga sanan irin su shi zahabi ɗin irin su abin nan abu amur addani dukkaninsu ga sanan mabambanta irin huɗa ba'u kamar shi khatibul bagdadi da aka ake mishi mataki khatibul bagdadi irin shi irin ibnul jauzi irin ire-irensu wa humul jumhurul azimu wa sabiluhumus sabilul mustaqim sune tawaga mafi girma tafarki su shine miƙaƙe wa kullu mubtadi'in bi itiqadihim yatazaharu duk wani dan bid'a yana kokarin kaje yana cewa shi ma sunna yake wa huwa alal ifsahi bi ghairi madhahibihim la yatajasaru baya iya sakin baki yace mazhabin shi ratadanci ne misali ba wanda yake faɗa haka sai ce shi ma ahlus sunna mazhabin shi dariqa ne sai kaje ce shi ma ahlus sunnati ne ash'ariya su ce su ma ahlus sunna ne kowa so yake ya sa wa kanshi sunansu ko da baya aikinsu ko mun gane su ko ba su sa wa kansu sunan wani amma kowa yanzu sai ce wai shi ma ahlus sunna ne tunda haka yake ce ai shi ne akan gaskiya ai shike da shike da sunna man kada hu duk wanda ya shirya musu wata magarkashiya qasamahu Allah sai Allah ya ya karya shi wa man anadahu wanda da yake gaba da malaman hadisi khazalahu Allah sai ga Allah ya tabar da shi la yadruhum man khazalahu wanda ya tabar da su zai cutar da su wala yafluhu man i'tazalahu wanda ya guje wa malaman hadisi baya tsira jama'a wanda da yace shi ba ruwan shi da hadisi baya aiki da hadisi abu fiqhu abu malamai ka abu annabi to wannan ba zai tsira ba jama'a sai kaga shi da tabewa al-muhtaqu lidinihi wanda yake taka tsantsan game da addinin shi ila irshadihim faqirun to yana da bukata zuwa ga shirye ta malaman hadisi duk wanda yake sai ya zauna lafiya da addinin shi yana bukatan guidance na malaman hadisi wa basarun nazi bisu'i ilaihim hasirun wanda yake kokarin sai ya ga laifinsu sai ya kwakulo aibinsu to ganin shi yana dawowa zuwa gare shi hasirun wannan ya iktibasi ne kamar faɗin Allah sun marji ilbasara karrateni yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir ka sake mai da ido karo na biyu ka kalli sama idan ka zai dawo cikin tabewa wa huwa hasirun hasir bi ma'ana min duni an yastati'a idraka aibin zai iya riskar wani aibi duk inda zaka da malama hadisi sai dai ga makulafucin ka zaka kyale shi wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle allah ya isa ya taimake su alinin allah ya kai gare su wa qala aidan sai ibnu sai khatib ya kara cewa a gaba kadan faqad ja'al rabbul alamin ta'ifatal mansurata hurrasaddin allah ubangiji ya sanya wannan tafarki wanda yake taimakon masu shi ya sanya su sigadin addini wasarafa anhum kaidal mu'anidina Allah ya kawar da makircin masu masu taurin kai daga barinsu litamassukihim bi shar'il matin saboda ruko da suka yi da shari'a mai kwari waqtifaihim atharis sahabati wat tabi'in saboda bin burbushin sawun sahabbai da tabi'ai da suke fa sha'anuhum su gaba daya abin da ya dame su hibdul asari kiyaye hadisai wa qat'ul mafawizi da cinye sahara wato ratsa sahara almafawis sahara hanyoyin cikin sahara wal kifari da bin tafarki bin inda magabatan suka bi fiqti basi ma shara al mustafa dan su je su tsakuro abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta la yu'arrijuna anhu ila ra'ayi ba sa karkacewa su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su bi wani magana na a ganin wani wala hawan ko son zuciyar wani qabalu shari'atahu qawlan wa fi'lan su malaman hadisi sun karɓi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaulan zancensa wa fi'ilan da aikinsa wa harisu wa harisu sunnatahu sun kiyaye masa sunnarsa hifzan wa naqala haddace ta da kuma kai ta gaba hatta sabbatu bidhalika aslaha har suka tabbatar da asalinta wa kanu a haƙƙa biha wa ahalaha suka zama su suka fi kowa cancanta su ne mazowanta kaji duk wannan yabo da khatibu yake tayi a cikin muqaddima ga malaman hadisi sai malam ya sake cewa wa qala ibn qutayba sai kuma al-imam ahmad ibn abdullah ibn muslim ibn qutayba ad-dinawi wanda shi kuma malami ne na tafsiri malami ne na hadisi malami ne na lugha malami ne na adab wani malami ne wanda komai da ruwan kai ya rasu a shekara ta 322 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da littafi abin nan ash-shi'ru wash-shu'ara shiru shu'ara na ibn kutaiba yana da ta'birin ru'ya nashi yana da littattafai mabambanta sai kuma wannan littafin nashi mai albarka kwarai shine ta'wilul mukhtalaful hadith yana da dan uwansa ta'wilul mushkilul qur'an yana kuma da garibul hadith nashi har ila yau malami ne komai da ruwanka to a ciki yake cewa fa amma ashabul hadith fa innahum iltamasul haqqa min wujhatihi su malaman hadisi sun nemi gaskiya ta inda ake samunta bambanci da ilmul kalam masu neman gaskiya inda ba na ake samun ta wata tabba'u madhannahu sun bibiyi inda ake tsammanin ita gaskiya wata qarrabu minallahi ta'ala bittiba'ihim sunanar rasuli sunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sun nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar bin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa talabuhum li atharihi wa akhbarihi birran wa bahar barran wa bahar kuma sun nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar bibiyan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da labaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barran a turba a turba ƙasa wa baharan da kuma hawa koki wa sharqan wa garba da gabas da yamma malama hadisi su ta yawo ko ina yarhalu alwahidu minhum rajulan muqwiyan ɗayansu zai kama hanya ita tafiya rajilan da ƙafa muƙwiyan cikin wahala asalin muƙwi shine wanda yake da haja ta yunwa da fatara da larura wani har ya shafi tsarin shi wani har ya suma ya yi kamar ya mutu kamar sai ibn abiya tun awatim da muka ambata karanta littafi da abu guda ya tattara bayanai ga sanan da yawa mujalladi guda ka kankime mai da yake magana akan wahalhalun da malamai suka sha akan neman ilimi kaga mamaki da mamaki kuma wannan abu ne ma waƙi jama'a har yanzu da muke rayuwa babu wanda zaka ganshi da wani abu da mutane za su iya mishi hassada akai sawa'un sarauta ce ilimi ne dukiya ce wata baiwa ce da Allah ya mishi ya zama kuma wannan abin ya same shi ne ba tare da sha wahala babu wannan mutum sai ya sha wahala duk wanda ka ganshi da wani abu wanda yake abin da kowa ya gabatuhu alai sai ya sha wahala in ga mutum yayi arziki to yayi wahalar neman kuɗi yayi talla yayi noma yayi kiwo wani ma har yayi sata sannan zai kuɗi in ka ga mutum da da daular shi da abin nan da babban kasuwancin shi da jarin shi baka san inda ya fara ba da wasu 'yan kuɗi hala ya fara yana yawo yana tallan gora a kasuwa yana tura baro har Allah ya mushi buɗi ya zama attaji in ka ga mutum da ilimi ka ji yana karatu kamar ana mushi wahayi irin yanzu irin karatun da ka in kana sauran malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi ko irin su Abubakar Gumi ko kana karatu a cikin littafin na malamai ko kuma tarihi suka ji sun sha wahalar duniya wasu su ma marayu ne wasu ma ba 'ya'yan kowa bane wasu ma talakawa ne na ƙarke irin nawawi talaka ne na nuna wa sarki wanda ba yi da komai bai taɓa mallakan ko da kango bai taɓa mallaka ba a rayuwar shi tun da yake rayuwa a ɗakin zaure irin wanda ake ba almajirai aro a nan yake kwana har ya gama rayuwar shi ko aure bai samu halin yi ba sai muslim da yawa sharhi bayi da kwafi nashi bai iya siya ba kaga wannan ya kai ƙarshen talaka wani ma wanda yake yawo bai ci ba da yunwa tun cikin sahabbai haka su abu huraira ba shi ne babban malamin cikin sahabbai ba cikin shi kuka yake sai dai daure da dutse amma dan hanbali maraya ne wanda uwar shi aka aka mutu aka bar su da ita abinda baban sa ya yi musu gado kawai wata rumfar kasuwa ce ba a jima ba suka sai da ta suka cinye kuɗin talauci iyaka talauci to har yanzu ko yan bokon nan ka fira da su zaka ji an ce haka wani ka ji an ce asalin shi maraya ne wani a ce asalin shi bai da takalmin zuwa makaranta wani ka ji an ce asalin shi duk ba ka ake faɗa ba amma sun zama wasu manyan mutane yanzu ina fata mana fahimta to haka malamai suka dinga shan wannan wahala imamul bukhari duk da shi suna da arziki a gidansu amma ka ji wahala da shafi ka ji tsoro irin wahalhalin da ya sha a duniya to haka malaman nan suka dinga yawo cikin yunwa fi talabil khabaril wahidi aw sunnatil wahida dan neman hadisi kwaya ɗaya kyal ko wata sunna kwaya tun zamanin sahabbai mun karanta a cikin musalul hadis sahabbai haka suke dinga irin wannan yawon sahabi ne ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina manzo Allah ya rasu shi ya tashi ya koma Sham sai ya je wata ne ya ji labarin wani karatu sai ya ce ai sahabi wani ne ya faɗa wannan sahabin kuma yanzu yana Iraki haka zai taso ya haura kuma ya taho Iraki din ya ji wannan hadisi wani in ya zo ko gidan ba zai shiga ba a kofar gida zai tsaya ya ce a kira mun wani da ya fito ce an ce ka ce annabi ya ce kaza ya ce ya ce to nagode Allah ya saka alheri sai ya ji ya ce amma mu yanzu nan sai kaga ana karatun hadisi a anguwar da kake ma ana yi wani ma yafi karfin yake ko kuma in ya zo wajen ma dai ya zauna ne kawai yana jira a gama isha a gama magariba a yi isha kawai ya sallah da haka shi cajin waya shi yake yi ko kuma yana yara dan matsata ko kuma duk su fita bakin masallaci ana ta yin bulugul maram fa ko ba su iya ba fa sai su fita bakin masallaci duka su kungiya kungiya suna ta haukarsa da suka gara ma suna maganganunsu na siyasa da tattali da zamantakewa da gulmace-gulmace wasu 'yan tsararru kuma suna sauraron karatun kuma in an zo magana addini waɗancan na waje sai su ga sun kuma waɗannan da ake katar da cutar da su magana wani irin wani irin bala'i ne muke rayuwa a ciki kowa ya yana da magana akan addini kuma bai san addini wannan yana daga cikin wato abin nan wato kekashewar zuciya ta samu mutane a yanzu a yayin da waɗansu da da ake ba da labari suna andalus suna ta abin nan kwafa ina za su samu yadda za su tsallako daga andalus su zo ko da ƙairawan ne su ga waɗanda suka ga somalu in sun samu hali su ƙara tsallakawa ta misra su tafi madina don su je su ga malu abinda suke ta fata kenan kilomita dubbai a mu yanzu wani bai tashi kilomita ɗaya ya je sauri karatu ba shi sa nake sauraron wani malami ran da yake magana yana cewa a yanzu wannan zamanin da wuya mutum ya samu uzurin cewa wai jahilci zan mashi uzuri da wuya yana da matuƙawa Allah Allah ya karɓi uzurinka a matsayin jahilci in karayi a wannan zamanin saboda duk wata hanya ta samun karatu Allah ya sahalita ana tabinka sai an baka ko baka so za a sa lasifikoki za a sa a gidajen rediyo za a sa a tv ga tashoshin tv kala daban-daban za a wurga a cikin intanet za a tura shi kan facebook kan tweet kan waye sunanta youtube ko ina ka bude sai shi kaga malamai da hausa da yarbanci da larabci da ko ina suna karatu da turanci duk da kuma wani bai iya ko da alamar sharawa bai iya ba kuma yana ganin wai hakan ya zauna lafiya kenan to haka waɗannan malamai suka dinga bin sawun ilimi suna neman shi hatta ya akudaha minan naqili laha dan ya samo ta daga wanda ya cirato ta mushafahatan ya ji daga gunshi baki da baki thumma lam yazalu fit tanqir sannan basu gushe ba suna at-tanqir shine al-bahth suna bincike anil akhbari game da hadisai wal bahth laha suna binciko su hatta fahimu sahihaha wa saqimaha don su gane wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba wa nasikaha wa mansukaha wanne ne ya share wanne wa arafu man khalafaha min alfuqaha ila ar-ra'yi kuma suka san waɗanda suka saba wa hadisan daga cikin malaman fiqh suka bi wani ra'ayinsu fanabbahu ala zalika suka ce to wannan kaza ne yana ishara zuwa ga irin abin da ibnu abi shayba kitabur raddi ala abi hanifa a cikin musannaf din shi ba inda ake yin kitabun nikahi kitabun zakati akwai kuma kitabun raddi ala abi hanifa littafin raddi ga abu hanifa sai kawo hadisi ya ce to abu hanifa bai da wannan hadisin ba ko mun gane to irin wannan ba su kyale ba duk wanda ya ba hadisi wani karan tsaye sai sun mai mushi shine yake faɗa anan cewa suka yi raddi ga wanda ya bi wani ra'ayin shi hatta na jama ba'ada an kana afiyan a aka waye gari hadisi al'amarin shi ya tumbatsa bayan da ya gushe kamar zamanin su ibnu su abin da kenan su bagawi wannan sharhu suna da yi don raya hadisi wa ba saka ai bai ma'ana irtafa ba da an kana darisan bayan da yayi ƙasa ya kode ya dashi wajtama ba da an kana mutafarrikan aka tara shi wuri guda bayan da ya rarrabe wanqada lisunani man kana anha mu'rida sai kuma wato waɗanda da suka kauda kai daga sunna yanzu suka miƙa al'amarin su zuwa ga sunna watanabbaha alaiha man kana anha ghafilan wanda da bai sani ba ya wofanta yanzu hankalin shi ya dawo jikin shi ya bi sunna dai cikin aikin su intaha maganar ibnu qutaybata ta kare malam ya ci gaba da cewa wa qala ibnu hibbana fi muqaddimat sahih sai kuma al imamu muhammad ibnu hibbana ibnu ahmad ibnu hibbana al busti wanda ake cewa abu hatim al busti wanda malami ne ina gani ya kamata ya zama gariyul an ta'rif a cikin makarantu da wuraren karatu kowa yana jan ana cewa rawahu ibnu hibbana wani malami ne shi ma mayan malami mai rubuce-rubuce da yawa mai littafin as-sahi da kitabul majruhina da al-thiqatu da gasunan iri daban-daban littafi mabambanta sama da littafi 200 ya rasu shekara ta 354 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a muqaddiman sahihinsa ba'da thana'i ala Allah azza wa jalla bayan ya yi yabo da jinjina ga Allah Ubangiji ƙala sai ce, "Sun makhtar ta'ifatan li safwati." Sannan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wasu al'umma don su zama zaɓaɓɓu a wajen shi, wahadahum ya shiryatar da su luzuma ɗa'ati, lazumta ɗa'asa, min ittiba'i subulil abrad daga bin tafarkin wato mutanen kirki. Fi luzumi sunani wal asari suna masu lazumtan sunna da afari fazayyana qulubahum bil imani Allah ya kawata zukatansu da imani wa antaqa alsanatahum bil bayani min kashfi a'lami dinihi ya furta akan harsunan su bayani dan bayyana tambarin addinin sa wattiba'i sunana nabiyyi sunan nabiyyi da kuma bin sunna annabinsa bidda'ubi fir rahli wal asfari suna masu dagewa suna masu dagewa fir rahli a zaman gida wal asfari da kuma lokacin tafiya wa firaƙil ahali wal autari da rabuwa da garuruwansu rabuwa da iyalansu da garuruwansu su tafiye-tafiye su tafi neman karatu fi jam'i sunani don tattara sunnoni wa rabdil ahwa'i suna yin wannan don guje ma son zuciya wa tafaqquhi fiha da fahimtar su sunnonin bi tarkil ara'i suna masu barin ra'ayi fatajarradal qaum lil hadith waɗannan al'umma suka zara takobin suka zare jikinsu suka suka janye kafarsu wato suka nade kafar wandansu kawai dan hadisi wa talabuhu suka nemi hadisi wa rahalu fihi suka yi tafiya dan hadisi wa katabuhu suka rubuta shi wa sa'alu anhu suka tambayi malamai game da shi wa ahkamuhu suka kware game da hadisi wa zakaru bihi suka yi muraja'a suka yi muzakaran hadisi wa nasharuhu sannan suka yada shi wa tafaqahu fihi suka yi fiqhu a cikin hadisi wa assaluhu suka kafa mishi ka'idoji na ilimi wa farraqu alaihi suka yi wa ka'idojin nan rassa wa bazzaluhu suka yi ta bayar da shi ba sa ruwarsa wa bayyanul mursala min al muttasil suka bayyana hadisi mursali daga muttasili wal mawqufa min al munfasil suka bayyana wanne ne mawqufi daga wanda yake munfasili wan nasikha min al mansukhi suka bayyana maka nasikhi da mansukhi wal muhkama min al mafsukhi suka bayyana maka mufhami da wanda yake mafsukh duk wannan kalmomi ne wanda suke kowanne mustalahi ne mai zaman kansa wal mufassira min al mujmala suka bayyana maka wanda yake da bayani dalla dalla akan wanda yake a dunkule wal musta'mala da wanda ake aiki da shi min al muhmal da wanda aka bar aiki da shi wal wal umuma min al khusus suka bayyana maka lafazin da yake ami daga khasi wad dalila min al mansus suka bayyana maka abin da suka fahimta daga wanda yake karar aka faɗa wal mubaha min al mazjur suka bayyana abin da yake an halasta da wanda aka tankiya wal ghariba min al mashhur suka bayyana hadisin da yake da hanya daya da wanda yake da hanyoyi daban-daban wal arba min al irshad suka bayyana inda aka tayin wani abu inda aka irshadin cewa aikata kaza wal hatama min al i'ad suka bayyana wanda aka ce dole ne da wanda aka bada zabi wal udula min al majrur anil majruhin suka bayyana mutanen kirki suka ware mutanen da suke an soke su wa du'afa min al-maturikin suka ware masu rauni daga wanda aka yi watsi da su wa kayfiyatul ma'muli da yadda ake aiki da hadisin wal kashf wal kashf anil majhuli da yadda ake gane majhuli sai zarce ma'ana magana ce mai tsayi sosai hatta hafizallahu bihim ad-dina ala al-muslimina Allah ya kiyaye addini ga musulmai ta hanyar waɗannan bayi nashi fasanahu Allah ya tsarkake addinin ala salabil qadihina ya tsarkake shi daga cutarwa ko zagin masu zagin shi waje alahum inda tanazu a immatal huda kuma ya sanya su wannan malamai na hadisi a duk sanda ake da jayayya su ne limaman shari'a su suke bada tafarki mai kyau wa fin nawazili masabiha bija a sadda kuma aka samu nazila wata mas'ala ba kuwa da ba a san kanta ba su ne fitilan da ke haskawa mutane wannan duhun daren fahum su malaman hadisi warasatul anbiya sune magada annabawa annabawa kuma basu bar komai ba sai ilimi wa ma'anasul asfiya sune kwanciyar hankali na zababbu sune masu bin tafarkin zababbu wa malja'ul atqiya sune kuma duk wanda ke tsoron Allah gare su yake komawa neman mafaka wa markazul awliya kuma sune cibiya sune santa na waliyai na gaskiya intaha wannan magana ma ta kare to yau dai gaba ɗaya abin ya kare a labarin falala da alherin malaman hadisi alherin Allah ya kai gare su duk da yake a yanzu sun riga sun kare ba ma tun yanzu ba tun zamanin Imam Zabi yake cewa in aka ce ina suke ni ba na ganin su yace sai dai a kabarbura nakan gan su dai a kabari a ce wannan kabarin wane ne daga cikin su ko kuma a cikin pejin littafi a karanta tarihin a ce to ga tarihin wane ko kuma ka gan su a cikin abun nan wato a kabarburan sun kasa makabartar su balantana kuma yanzu Allah da shi kyauta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik